العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna sha shidda ga wata na safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda haka in ya dace wa 23 watan tara miladiya na 2021 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin karatun littafin ahkamul jana'izi wa bid'uha hukumce hukumcen da ya shahi abinda almayyit mana gawa sannan kuma da irin bid'o'in da mutane suka kimsa yau da gobe a cikin wannan tahiya saboda karantan karancin karatun hadisa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan zai zamantu darasi na 45 bayan darasi na 44 da ya gabata wanda yake magana akan ta'aziyya ya ya kamata a yi ta'aziyya wasu lafuzza ya kamata a yi amfani da su wajen yin ta'aziyya da sauransu insha Allah ta'ala za mu tashi a yau inda mali yake cewa ma yantafi'u bihi almayyitu ma yantafi'u bihi almayyitu bi ma'ana abinda mutumin da ya mutu zai iya amfana da shi imana idan wani ka ya mutu to ga irin ababen da su ne zai iya amfanuwa da su ko da kun yi wasu abubuwa matukar dai ba sa daga cikin abubuwan da addini ya tanadar a kan ca za iya amfana to wannan mutumin da ya mutu ba zai amfana ba sai zama to matsala ta 141 maliki cewa yantafi'u almayyitu min yake cewa min amali ghairihi bi umurin lalle yantafi'ul mayyitu mutumin da ya rasu zai iya amfana min amali ghairihi daga aikin wani shi bi umurin ta hanyoyi kama haka kenan ga irin abubuwan da wani in ya ma mamaci to wannan mamacin zai iya amfana da waɗannan abubuwan da aka mushi abu na harko akwai du'a'ul muslimi lahu mutum musulmi ya ma mutumin da ya mutu addu'a to wannan addu'a iya daga cikin abin da mamacin zai iya amfana da shi ita wannan addu'ar amma wani sharaɗi mali ce idan ta waffarat fihi shuruɗul ƙabul idan an samu tabbatuwar sharaɗin amsan addu'ar to wannan addu'ar mutumin da ya mutu zai amfana da wannan addu'a ya ce liƙaunin lahi tabaraka wa ta'ala dalili akan wannan maganar faɗar allah mai girma da buwaya Allah ce wallazi na ja'u min ba'dihim kaga waɗanda suka biyo bayan mutanen kirki ya ƙununa suna faɗan cewa rabba na lana Allah ka gafarta mana wali ikhwanina Allah ka gafarta wa ‘yan uwanmu suwa allazi na saba kuna bil iman waɗanda suka gabace mu da imani suka yi imani Allah ka gafarta musu wala taj'al Allah karka sanya fi qulubina a cikin zukatanmu ghillan ƙeta ko bakin ciki ko hassada ko kiyashi Allah karkasa a cikin zukatanmu lillazina amanu ga wanda suka imani imani Allah karkasa mu rika jin damuwa saboda wani mai imani ya samu kaza ko kiyashi ko hassada ko na makamancin wannan a lillazina amanu rabbana innaka lalle Allah kai ne raufun mai tausayi rahimun mai rahama to kaga wanda suka biyo baya suna addu'a da waɗanda suka gabace su cewa Allah gafarta musu sannan kuma Allah kar ya sanya musu su ga suke rayan kenan kar Allah sanya musu keta akan waɗanda suka gabace su masu imani wanda wannan ma aya tana daga cikin ayoyin da malamai suke mayar da martani akan mutanen da ake cewa 'yan shi'a wanda suke zagin anna sahabban manzalla sallallahu alaihi wasallama amma suna jingina kansu zuwa ga musulunci amma laisu minal islami fi shai a musulunci su ba kowa bane ba to kaga su kuma waɗannan tsaye a ƙetansu a ina ne su ƙetansu kawai akan sahabbai ne wane ya yi kaza wacce ta yi kaza an yi wane ne ƙarerraki da tarihi na banza za su yi ta ambatawa akan waɗannan bayan allah to lalle mutum mai imani ya rika addu'a rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Allah karka sanya mu rika jin haushin wani mai imani a cikin rayuwa da ake yau da gobe to wannan hadisi wannan aya afwan tana mana magana akan abin da ya shahi lalle kenan idan ka samu sharuɗan addu'a sun cika Allah zai amshi addu'a kuma wannan addu'a za ta yi amfani ga mutumin da ya mutumin da ya mutu malai ce wa ammal ahadisu amma bangaren da ya shahi hadisai fahiya kathiratun jiddan waɗannan hadisai suna da yawa ƙwarai da gaske ya ce wa ƙar sabaƙa ba'aduha wasu daga cikinsu sun rigai ma sun gabata a baya wa ya te ba'aduha wasu daga cikinsu kuma a nan gaba za su zo a ina ya ce fi ziyaratin ƙubur wajen bayani da za a meƙi ƙafa a yi akan abin da ya shahi ziyartar ƙabarruka malici wa du'a'un nabi sallallahu alaihi wasallam lahum da addu'ar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi a gare su wa ama wa amarahu bidhalika aiwa wa amarahu bidhalika kuma manzalla yayi umarni da ayi addu'a yace wa minha daga cikin irin kalar addu'ar da ake yi wa waɗanda suke cikin kabarruka kenan mutumin da ya mutu qauluhu sallallahu alaihi wasallama fadar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa da'watul mar'i mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatu da'watul mar'i addu'ar mutum al muslimi musulmi mutum musulmi yayi addu'a li akhihi ga dan uwan shi bi zahril ghaibi bi ma'ana ka mushi addu'an bai ma san ba kai kana mai addu'a wanda aka ake rayuwa na musulunci idan ka lura wani yana cikin ba dama yana cikin wani yanayi to ka tashi addu'a ba daukan maganar da matsalar da yake ciki ba za ka rike kana fartajinta a cikin fadodi da wajen ƴan uwa da wani da ce kai wallahi kun ji abin da hawa ne abin fa sai a hankali wata kila ma zai rika ce abin sai addu'a amma ko ba addu'a bace a ran shi wallahi kawai shi yuridu an yusila al-khabara ila ghairihi gurin shi kawai ya za'i suwa ne su ji ya za'i wane ji wane ya shiga cikin matsala to rayuwa ta imani in ka lura dan uwanka yana cikin wani yanayin da ba dama addu'a zaka rika yi bai ma sani ba bai ma sani ba ba sai ya taya ba akan kamin addu'a ba sai ya wadi maka ba ba sai ya dauki kudi ya baka ba a ka taya shi addu'a bi zaharil bi zaharil ghaib imana ta hanyar gaibi shi wancan bai sani ba makana mushi mazalla ke ta irin wannan addu'a mustajabatun Allah yana amsanta kawai ka lura wani ko wacce yana cikin matsala kawai kai ta sashi cikin addu'a Allah ya yi wa wani matsalan da yake cikin la'allah baka san matsalar ba amma dai ka san iya cikin takura to kaga mutumin da ya mutu kenan in ka mishi in ka mishi addu'a kaga bai ma san baka nayi amma kuma hallo mustajabatun addu'a ce amsassa in juwa in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yake kai ba wannan ba duk wanda zaka rika ma irin wannan addu'a wai kai da kake ma wani yace inda ra'sihi malakun a daidai kanka akwai wani mala'ika muwakkal wanda aka ɗo aka wakilta shi a kanka shi bibiya ga kawai yake kullama da'a duk lokacin da kai addu'a li akhihi ga wani dan uwanka bi khairin kai mashi addu'a na alheri qala al malaku sai wannan mala'ikan al muwakkalu bihi wanda aka wakilta maka shi zai ce amin walaka bi mithlin in ka ce Allah ya hudda wani daga cikin matsala sai mala'ika ya ce amin kai ma Allah hudda daga cikin matsalarka a irin haka ne aka samu magabata shi mai makin yamma kanshi addu'an kai tsaye sai ma wani ni in na maka ni kuma wa zai mu mala'ika da ni da kai wahi dacewa ni na higa dacewa to wannan kaga iya daga cikin dalilan da suke nuna cewa lalle kenan mutum bayan ya mutu aka mishi addu'a addu'an nan da izinin Allah in ta cika sharuɗan da ya kamata za ta amsu insha Allah kuma za ta amfani mutumin da ya mutu مالك أخرجه مسلم والسياق له وأبو داود وأحمد من حديث أبي الدرداء bal malai ce bari dai inna salatal janazati ita fa sallah ta gawa ma da kake ganin ta zulluha mafi yawancin ta shahidun lidhalika shaida ce akan addu'o'in da ake yi wa mutumin da ya mutu tunda dama me ake addu'a ce ake mushi kabbara al-farko a karanta suratul fatiha kabbara ta biyu ayi salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kabbara ta uku amma shi mutumin da ya mutu ko ita wadda ta mutu a mata addu'a ko a mushi addu'a Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma wasi' qabrahu Allahumma nawwir lahu fihi da addu'o'i makamantan wannan mali yace li annaha li'anna ghalibaha saboda mafi yawancin ita wannan sallar ta gawa du'a'ul lil mayyit addu'a ce ga mutumin da ya mutu to ita ma kabbara ta hudu addu'a ce ga mutumin da ya mutu hallau sannan kuma da sauran musulmai masu imani malice wastighfarul lahu sannan kuma sallar gawa gafara ne ake nema mushi a wajen Allah subhanahu wataala tunda za a ce Allahumma ighfir lahu Allah ka gafarta mushi Allah ka gafarta mushi malice kama taqaddama bayanuhu kamar da wannan bayani ya riga ya gabata kaga dai wanda mun samu dalili akan cewa lalle mamaci mutumin da ya mutu aka mishi addu'a addu'ar da ta dace da sunna to wannan mamacin zai amfana da wannan addu'ar da aka mishi dalili na biyu a ko kuma abu na biyu da mamaci zai iya amfana da shi shine qada'u qada'u waliyil mayyiti sauma sauman nadri anhu malike cewa ramuwar da majibintan lamarin gawar za su mishi na azumi na bakance da ya dokan makan shi bai yi ba ya mutu misali ya ce in Allah ya bani kaza zan yi azumi kaza Allah ya bashi kaza bai yi azumi kazan ba kuma sai ya mutu to wani azumi ya me wa zai me wali majibuntan lamarin shi waɗanda su ne magadan shi su ne kusa da shi malai ce wa fihi ahadis a cikin haka akan wannan magana akwai hadisai da suke nuni akan haka al-awwal hadisi na farko an Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce man mata duk wanda ya mutu wa alaihi siyamun a kan shi akwai azumi sama anhu waliyuhu majibincin lamarin shi ya mushi wannan azumin kun ji wannan hadisin da ya zo kaga ai bai keɓance ba azumin farilla ko na nazar haka kawai zo a sake to wannan akan shi ne malamai suka ta takun saka wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza amma za mu gani a gaba a nan hadisin wayar rawaito shi aisha ko allah ƙara yarda a gare ta to za mu ga irin kuma detai da za ta yi a gaba tafsil ƙarin bayani da yi ƙari bayani akan wannan magana da ta jiyo daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi albani akan shi ne ya ruguje waɗancan maganganun da suka sa hadda azumi na farilla ya ce bus azumin farilla baya ciki shi yasa ma tun daga titir din shi cayi abinda zai amfani mamaci bayan mutuwan shi azumin bakanci siyamun siyamun nazar shi yasa deja yayi tahdirin shi mana yayi tahdirin ga abinda za a rama kenan banda azumi wanda yake na na farilla malik akhrajahu al-bukhari wa muslim wa abu daud wa min tariqihi al-baihaqi wa at-tahawi fi mushkil al-athari wa ahmada yace athani kenan yanzu ya baka dalili na harko daga cikin dalilan da suke nuni akan cewa lalle azumin da ake bin shi na bakance zai za a rama mushi yanzu sai dalili na biyu akan wannan magana da malayi hadisin abdullahi dan abbas allah ƙara yarda a gare su yake cewa annam ra'atan wata mace rakibatil bahara ta hau ta hau cikin saman ruwa mana ta shiga cikin wani teku kato fa nazarat wannan wannan matar sai ta yi bakance ko a dawal cewa inillahu tabaraka wa ta'ala an jaha an ta suma shahara ta ce kai wannan ruwan da muke sama inda Allah ya samu sabka lahiya to sai na azumi guda tur wannan wata guda tur ina azumi kaga wannan bakance kenan dai go in Allah ya tsiratar da ita za ta yi wata za ta yi wata guda tana azumi fa an jaha Allahu azza wa jalla sai Allah ya tsiratar da ita yanzu me wata saura azumi ko abdullahi dan abbas yake cewa falam tasum wannan macen ba ta yi azumin nan ba hatta mata har sai da ta mutu kenan ta mutu ba ta yi azumin ba faja'at sai suka zo qarabatul laha makusantanta majibantan lamarinta suka zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama suka bashi labarin ga abin da ya faru manzalla yake cewa in yake cewa imma yake cewa imma ukhtuha aw ibnatuha kenan manzala yake cewa a rama wannan azumin imma uktuha ko yatta ko kanwata ta rama mata a wibnatuha ko kuma iyatta ta rama mata afwan wanda suka zo wajen manzala sallallahu alaihi wasallam imma wan imma yatta imma iyatta kenan da alayata wata ta zo wajen manzala sallallahu alaihi wasallam take cewa fa zakarat zalika lahu ta ambata mashi ai ga abin da ya faru fa qala sai manzala yake cewa ara aituki laukana alaiha dainu ba ni labari mana in ya zamanto bashi ne akan wannan yar uwar taki kunti taqdi'a kunti taqdinahu shin zaki biya mata wannan bashi qalat na'am tace eh kwarai da gaske zan biya bashin nan sai manzo Allah ya ce fa dainullahi ahqqu an yuqda bashin Allah shi ya cancanta a biya faqbi an ummiki ki je ki biya wa mahaifiyarki wannan bakancin da ta yi na azumi kenan za su je su yi azumin wata guda saboda mahaifiyarsu ta ɗauki alƙawalin cewa za ta yi wannan azumin malici wannan hadisi a kharajahu abu dawud wan nasa'i wa tahawi wal baihaqi wa tayalisi wa ahmad yace was siyaqu ma'a ziyarati saniyati lahu wa isnaduhu sahihun ala shart shaykhaini والزيادة الأولى لأبي داود والبيهقي وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وصححه وابن ماجه وبنحوه وفيه عندهم جميعا الزيادة الثانية وعند مسلم الأخيرة wannan shine dalili na biyu akan cewa kenan azumin da za a rama azumi ne wanda yake na bakance kaga anan shon hadisin babu wani kura akan shi eh dama ita alƙawali ta doka in Allah ya sabke su lahiya daga ruwan nan za ta yi azumin wata guda kuma Allah ya sabke su bata yi ba ta mutu suka zo wajen manzo Allah in ma kanwata in ma diyatta suka zo wajen manzo Allah suka ce ya manzo Allah ya ce a yanzu in a bashi ne a kanta za ku rama suka ce za mu rama sai manzo Allah ya ce to bashin Allah shi cancanta a rama dalilin malam na uku a thalis yake cewa anhu aidan daga gare shi kuma shiwa eh shi Abdullahi dan Abbas kenan hadisin da ya gabata ya ce an na sa'ad ibn ubada sa'ad ibn ubada radiyallahu anhu Allah ƙara yarda a gare shi istafta rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya nemi fatawa a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faƙale yake cewa inna ummi matat wa alaiha nazrun mahaifiyata ta rasu kuma akwai bakance ta ɗauki ma'adkanta a dawal a kanta faƙale sai manzan Allah yake cewa iqdihi anha karama mata ka biya mata wannan abin da ta tsokan makanta kaga wannan ma'ana nuni akan mi bakance malice akhrajahu al-bukhari wa muslim wa abu dawud wa an-nasa'i wa tirmidhi wa sahahahu al-baihaqi wa at-tayalisi wa ahmad yace qultu albani yace nace kenan ji albani yace me yake cewa yace wa hadhihi al-ahadith wadannan hadisan da aka tuso maka kanka guda nawa guda uku go yace sarihatu dilala ba'anarsu a kan abin da muke magana ƙarara ne suna nuni a kan abin da yake ƙarara a hili yake me abin da yake hili ya ce fi mashru'iyyati siyamil waliyyi anil mayyiti sauman nazari a kan shar'ancin azumin da majibincin lamarin mutumin da ya mutu kenan zai rama mishi amma azumi wanda yake na bakanci ya ce illa annal hadithal awwala sai dai hadisi na harko shine hadisin wa aisha eh hadisin aisha yace in banda hadisi na harko shi ya dullu yana nuni bi itlaqihi a sake ala shay'in za'idin ala zalika wanda yana nuni a sake ala shay'in akan wani abu wanda wannan abun zai iya zamantowa za'idin ala zalika ƙari ne akan azumin bakance me ƙarin ya ce wa huwa annahu ya sumu anhu saumal fardi aidan a cikin hadisi ana iya fahimta bayan azumin bakance ana iya rama azumin farilla ma wanda kubce mutumin da ya mutu in ka duba hadisi a haka man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu duk wanda ya mutu a kan shi akwai azumi kaga ba a yi precision azumin ba wani azumi ne to ana iya fahimta kenan azumin farilla ma shiga ciki da sauransu maliki ta waƙad ƙala bihi shafi'iyya ya ce kai ba ma wannan ba ai su shafi'iyya tuni ma sun yi maganan cewa azumin farillan ba ana iya rama ma mutumin da ya mutu shafi'iyya sun yi wannan magana maliki wa huwa mazhabu ibn hazm haka ibn hazm muhammad al-andalusi shi ma ya tayi akan haka wa ghairihim da wasun su maliki wa zahaba ila al-awwali al-hanabilatu amma magana ta hwari wanda suka tayi zuwa gareta sune hanabila bal malai ce bari huwa nassul imami ahmad nassi ne ma wanda imamu ahmad yayi fa qala abu dawud fil masail yake cewa abu dawud ya faɗa a cikin masail kin kenan ga abinda imamu ahmad yace a shi abu dawud da kunnan shi yaji imam ahmad yana faɗan cewa yace sami'tu ahmad ibn hanbal qala yana cewa la yusamu anil mayyit illa fil nadri kenan shi imam ahmad ibn hanbal ya ta zuwa ga me abinda albani ya ta yi a kan shi na cewa azumin adawal ko bakanci ne kawai za a yi yake cewa ya ji da kunnen shi abu dawud ya ce ya ji da kunnen shi imam ahmad ya ce la yi samu ba a rama azumi anil mayyiti game da mutumin da ya mutu illa fil nazari sai azumin bakance kawai to amma kuma gacan shafi'iyya gacan ibn hazm duka sun ta yi akan akan cewa ai azumin farilla ma za a iya rama mashi to yanzu akan shi ne kuma malam zai miki kafa yayi bayani malaka wa hamala atba'uhu alhadisu alhadis alawwala an saumin nadhr mabiya ga imam ahmad ibn hanbal sun doki hadisi na farko hadisin aisha kenan ko wanda dama akan shi ne ake su wadancan hadisan guda biyu ai ba su da wani matsala da za ta tattauna akai suka doki hadisin nan na farko kenan mabiya imam ahmad ibn hanbal suka doke shi akan azumin da ake nihi sama wa alaihi siyamun sama anhu waliyu ana nihin saumun nazari azumi na bakance me yasa malice bi dalili ma rawatu amra a dalilin wata riwaya da aka samu daga amratu yake cewa anna anna ummaha cewa mahaifiyarta mata ta rasu alaiha sannan a kanta min ramadana akwai azumin watan ramadan faqalat li aisha ita wannan amratu take cewa aisha Allah kare da gare ta take cewa aqdihi anha shin zan biya wa mahaifiyata azumin ramadan da yake saman kanta qalat aisha take cewa la a bal bari dai tasaddaqi ki sadaka anha a gare ta makana kulli yaumin akan bacin kowace rana nisfa sa'in rabin rabin tiya nisfa sa'in rabin tiya ala kulli miskin akan kowane miskini ki bashi rabin tiya rabin tiya malik akhrajahu at-tahawi wa ibn hazm واللفظ له بإسناد قال ابن التركماني صحيح وضعفه البيهقي ثم العسقلاني to malike ta kenan ga abinda tahlilin da Aisha ta yi kaga shi wancan hadisin da ake magana akan shi waye zo da shi Aisha ko to kuma yanzu wata mahaifiyarta ta rasu akan mahaifiyarta ta akwai azumin watan Ramadan ta zo ta tambaye Aisha in yi azumin ta ce a kake ki ciyar da miskini inda wanda suka ta yi a kan cewa za a rama azumin farilla kaga da wa kamata yi wannan bayanin aisha ya kamata ta yi tun da dama ita ta rawaito hadisi ita ta jiyo shi daga wa daga annabi muhammad sallallahu alaihi sallama malik ya cewa da'afahu al-baihaqi thumma al-asqalani fa in kana arada tad'ifahu yace amma wannan hadisi hadisi al-ayati hal hadisi ne ingantacce kamar da ibn hazm ya hodi imam tahawi ya hodi haka ibn turkumani ya hodi cewa hadisi ne ingantacce amma shi imam al-baihaqi da shi da ibn hajar al-asqalani sun ce hadisi ne da'ifi mala albani yake cewa fa in kana idan ya zamanto shi imam al-baihaqi da shi da ibn hajar al-asqalani suna nihi arada tad'ifahu min hadha al-waja in suna so ne su da'ifantar da hadisin ta wannan huskar da suka kawo malai ce fala waje halahu baya da wata huskar da za iya za iya raunar hadisi ya ce wa in wa in wa in ana ya gairahu in kuma suna nihin wani abu na daban fala ya durruhu to wannan abin ba zai cutar da hadisin ba malai ce wa bidalili ma rawa sa'id sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu anhu qala idza marida ar-rajul abdullah dan abbas yake cewa idan mutun yayi rishin lahiya fi ramadana a cikin ramadana misali ana cikin ramadan sai mutum ya rishin lahiya sun mamata wa lamya sun yanzu ramadan ya kare ko kuma al'aita hal bai kare ma dai mutumin nan ya rasu wannan azumin mukan da ya sha za a rama ko ba za a rama ba abdullahi na abbas yake cewa ut'ima anhu za a ciyar a dalilin wannan azumin da ya bari walam yakun alaihi qada'un kuma babu zancen wani bashi akan shi ko kuma ramuwa yace wa in kana alaihi nazrun in ya zamanto kuma akwai bakance akan shi yace qudiya anhu aw qada anhu waliyuhu amma in azumi ne wanda yake na nazar to a lokacin kuma majibantan lamarin shi dole su rama mushi wannan azumi kaga maganganun albani suna da ƙarfi kenan da alayhi ta'al azumin bakance shine za a rama wancan sai dai a ciyar مالك وان حديث اخرجه ابو داود بسند صحيح على شرط الشيخين وله طريق اخر بنحوه عند ابن حزم وصحح اسناده وله طريق ثالث عند الطحاوي ولكن الظاهر انه سقط من متنه شيء من الناسخ او الطابع ففسد المعنى kenan dai wannan hadisi hadisi ne ingantacce ya zo daga hanya ɗaya biyu hanya ta uku daga tsahawi malice lakin nan zahir amma abin da yake a bayyane na riwaya ta tsahawi annahu saqata min matanihi shay'un matanin hadisi abin da ake cewa matani shine gundarin maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine matanin hadisi to a ciki kuma ana samun idraji alwal mudrajatu fil hadisi ma atat abinda ake cewa idraji shine sahabi ya ƙara wata magana shi a ciki kenan da matanin hadisin da yazo daga tahawi malike cewa wani abu ya kubce a cikin awwan da ya kamata a a rubutu minan nasikh kenan nasikh shine mutumin da ya kofo hadisan awi tabi'u ko kuma wanda ya buga a matsayin buga na littafi kenan an samu wani abu daga cikin hadisin ya gunce ya bayana ya bai shigo ba fa fasadal ma'ana sai ma'anar hadisin ta lalace kenan wannan hanya ta nawa hanya ta uku ko ta tahawi amma waɗancan hanyoyin guda biyu su duka lahiyar su lau to alayati hali kenan wannan hadisi ko kuma kenan wannan bayani da malam yayi yana takaituwa ne akan abin da ya shahi azumi wanda yake na na na bakance qultu mal albani yake cewa nace wa hadha tafsilu wannan warwaran bayanin da aka yi alladhi zahaba ilayhi ummul mu'minina wanda um alladhi zahaba ilayhi ummul mu'minin wanda ummul mu'minina Aisha ta tahi zuwa gare shi sannan kuma wa habrul umma da malamin wannan al'umma shine Abdullah dan Abbas da shaida Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma wa taba'ahuma ya bi bayan su akan wannan fahimta imamu sunnati malamin sunna shine Ahmad ibn Hanbal malaci huwa allazi taqma'innu ilayhi an-nafs ita ce maganar da zuciya take samun nutsuwa da shi kenan cewa azumin da za a rama ramuwan da za a ma mutumin da ya mutu shine azumin adawal ko ko bakance banda azumin ramadan saboda ga dalilan nan daga jins dalilan ka tabbas hankalinka zai ta zuwa ga can malai cewa yan shari'u lahu sadr shine abinda zuciyarka zaka ji ta ta waraka akai kenan a cikin bayanan da za a yi akan wannan bangare ya ce wa huwa a'dalul aqwal kuma ita ce magana mafi kyawu a cikin fi hadhihi mas'ala a cikin wannan mas'ala ta ramawa mutumin da ya mutu azumi kenan maganar azumin azumin adawal ne ya ce wa ausatuha kuma ita ce magana tsaka-tsaki wanda kuma khairul umuri dama ausatuha mal ya ce wa fihi i'malun kuma a cikin wannan magana da aka yi ta cewa azumin adawal ne ya ce akwai aiki li jami'il ahadisi hadisan duka an yi aiki da su kaga hadisai guda nawa kawo guda uku ko ko kuma guda hudu hadda wadda ta zo ta tambayi Aisha akan fatawa dukka kaga suna magana akan cewa kenan za a rama azumi amma azumin da yake na bakance shi kuma hadisi na farko shi ma an yi aiki da shi sai a dauki ma'anar shi akan mi akan azumin da ake nihi azumin nazar ne kawai na addawal ne to amma in ka dauki man man mata man mata sama man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu kaga za ka bar wasu hadisai ba za ka aiki da su ba malai ce kenan wannan akwai haɗa kan hadisan gaba ɗaya duna raddi ba tare da an mayar bali ayi wahidin minha kowane ɗaya daga cikin hadisan duka an yi aiki da su malai ke ce ma'al fahmi sahihi tare da fahimta kyakkyawa laha akan waɗannan hadisan khasatan barantana ma al hadith al awwal hadisi na farko daga cikin su malai ce falam tafham ita aisha radiyallahu anha ita ta rawaito hadisin amma ba ta fahimci cewa ba zalikal itlaq da aka ce duk wanda ya mutu a kan shi akwai azumi wali waliyan shi su mushi azumin nan ita ta ka hadisin ku to ba ta fahimci cewa ba ana nihin wannan sakin da aka yi haka aka saki magana haka nan ba ana nihin a shamila li saumi ramadan ba ba a nihin ta ya ƙunshi watan ramadan azumin ramadan a ina muka gane haka a cikin fatawar da amratu ta mata kaga da amrut ta mata fatawa kaga ta ce mata a azumin nazar za a rama amma wancan ciyarwa za a yi malici wahiya riwa wahiya wahiya rawiyatuhu ita ce ta rawaito hadisin ita Aisha radiyallahu anha malici wa min al-muqarrari yau ai abu ne sananne anna rawiyal haditha cewa wanda ya rawaito hadisi adra bi ma'ana marawa shi sanin ma'anar abin da ya rawaito kaga waye bayanin hadisin Aisha waye rawato hadisin Aisha radiyallahu anha eh kenan wani duk wanda zai zo yawan ƙarin bayani ba kamar ita ba kamar ka ce misali kai ne kuka yi gaba da gaba da wani aka baka bayanin kaza da kaza sai ka zo ka hodi ba wani maganar nan kaza sai wani ce ne ma yayi bayanin abin akan wata huska ta daban sai ka zo ka ce a shi ho wani da yace kaza ho kaza yake ne ko kuma kai aka ga abin da kake aikatawa a karkashin wannan maganar duka wani abu ne wanda yake yake takaici akan wannan magana sai aga wani ya mata reshi kenan duk wanda ya reshi dole ya mi sai ka dalili eh wannan shine abin da abin da malai yake cewa yace la siyama barantana ma idza kana cewa wanda ya fahimci wannan abin ma yake cewa idza kana idan ya kasance ma fahima abinda aka fahimta huwal muwafiqu ai shine abinda yayi daidai da liqawa'idi shari'ati wa usuliha ga ka'idodi na shari'a da tushe na shari'a abinda aka yi bayani shine na azumin wanda yake na nazar kenan ba azumi wanda yake na na, na Ramadan malice kama huwa sha'an huna yace ai in ka lura a cikin wannan mas'alan ma abinda ya faru kenan kenan kan maganar Aisha ita ce maganar da za a dogara da ita kenan ba maganar da su Ibn Hazm suka yi ba da su Imam Shafi'i suka yi ba sannan Malik ya ce wa qad bayyana zalika al-muhaqqiq Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yace wannan malamin muhaqqiqi bi mana mai bin mas'ala sala sala mai haƙiƙance ta da kalelaye ta ya duba ta kowane bangare ga ya abin yake shi ma ya tabbata ya bayyana cewa faƙala yake cewa fi ilamul muwaqqi'ina a cikin littafin shi ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin yake cewa ba'da an zakara alhadith wa sahahahu bayan ya ambato hadisin Aisha ya inganta hadisin sai yace fa ta'ifatun wasu mutane hamalat hadha sun doki wannan hadisi ala umumihi akan gamewan shi kenan cewa magana kawai azumi aka ce kawai azumi ala umumihi wa itlaqi suka sake shi akan azumi kawai basu bambance ba waƙalat wasu kuma suka ce yi samu anhun nazar za a biya mushi azumi na abin da ya shahi a dawal walfardu da azumi wanda yake na na farilla kenan wasu sun ce kawai azumi ko azumin nafila ne ya saba yana kuna makamanci wannan kawai duk wani azumi ana iya yi mushi wasu kuma suka ce a azumin da za a rama ma mutumin da ya mutu shine azumin adawal da azumin farilla na ramadana wanda ya bari bai ba sai wasu na uku malika cewa fassalat da'ifatun wata kuma daga cikin jama'a ta tahi akan ta ta bayyana maganan ta ta bude shi faqala take cewa yusamu anhu an-nadhu za a mishi azumin adawal da yayi dunal fard banda azumi wanda yake na farilla al-asli wanda na asali an san shi dama malice to wa hadha qawl ibn abbas wa ashabihi wannan ita ce magana ta abdullahi dan abbas wa ashabahu da shi da almajiran shi ya ce wa huwa sahihu kuma shi ne magana ingantacce wani magana kenan kenan azumi a dawalle banda azumi wanda yake na farilla mal yace li anna farda siyam saboda farillancin azumi jarin majra sala yana gudanuwa ne gudanuwa irin na farillancin sallah yace fa kama la yusalli ahadun an ahadin kamar da wani bai iya ma wani sallah wani bai iya ma wani sallah ya ce wala yuslim ahadun an ahadin wani bai ya iya musulunta akan bacin wani fakadhalika siyamu haka azumi ma baka mai kikawa a gida ka ce wane da Allah in ka je a zawar isha ina da Allah ne ma ai haddatawa eh yace to yanda ba za a yi haka ba yace fakadhalika siyamu haka shi ma azumin farilla ba za ka ce a ni ramadan in bana kawai a shi kenan wane ka sa ni cikin ramadan in ka da niyya ko kuma a ƙarin ramadan watan shawwal gaba ɗaya ka yi shi kana azumi sai zaman to a matsayin nawa kuna makamanci wannan kaga ai ba haka yake cewa fa kama la yusalli ahadun an ahadin aywa fa kadhalika siyam kamar haka azumi yace wa amma nazuru amma kaga azumi na adawal na bakance malice fa huwal tizamun fi dhimmati alkawali ne mutum ya ɗaukan ma kanshi da kanshi ba wanda ya sa shi ya ce in Allah ya mun kaza zan yi azumi kaza sai ya mutu bai wannan azumi ba ya arama mashi me yasa saboda wani alkawali ne wanda shi ya ɗora ma kanshi ko bashi ne tsakanin shi da Allah subhanahu wataala daga ko ya mutu sai an rama mashi malai ya ce fi zimmati kenan a karkashin alkawali ya ce bi manzilati dain matsayin shi matsayin bashi ne wane ya mutu ana bin shi bashi ana bin shi bashi Allah kiyaye na jika 100 ba rawa mishi za ba to yanda za a rawa mishi wannan bashin na na na na kudi haka za a rama mishi bashin azumin adawal tunda shi ya dokan ma kai shi ba asalin abin da Allah farlanta gare shi bane ba ai shi yasa manzo Allah yake cewa azumi ne wanda baya zawwa ko kuma alƙawali ne wanda baya zawa sai daga wajen mutum mai rowa in Allah ya mun kaza ni ma zan yi kaza in bai mun ba shikenan na ba zan yi ba tun da ya ɗauka ma kanshi ya ce zai yi to dole ko ya mutu dole ya amme wannan shine bayanin da malai yake yace wa amma nadhur fa huwa iltizamun fi dhimmati bi manzilati ad-dayn yace fa yuqbal za a amshi qada'u waliyyi wa qada'ul waliyyi lahu kenan rama mushin da majibincin lamarin shi zai yi kenan za a amsa Allah zai amshi wannan abu kama yaqdi dainahu kamar yadda majibincin lamarin shi zai iya biyan bashi bashin a ce ya biyu haka in ya biya mushi azumin adawal shi ma wannan wannan azumin yayi mali ce wa haza mahdul fiqhi wannan bayanin da nake maka wannan shine tsagoro tsantsa ko kace madarar fiqhu bi ma'ana ka duba da fahimci fahimtar mas'alolin da fahimtar hadisan ta sa mali yake irin wannan bayanin sai ce wa wa qardu hadha wa qardu hadha annahu annahu la yahujju anhu yake cewa sannan baya haka nan za a kori maganar cewa kenan bayan wannan wani ba zai ma wani aikin hajji ba kenan kamar yadda wani ba zai ma wani aikin hajji ba wala yuzakki anhu haka kuma wani wani ba zai ma wani zakka ba illa idza kana sai in ya zamanto ma'zuran iya da uzuri bitta'khiri na hanyar jinkiri yake cewa kama yut'imul waliyyu amman afṭara fi ramadan li'udhri yanzu misali mutum ne yake da mara lahiya ko ya tsoho ya manjanta ba iya azumi kuma bayyana daman da zai iya ciyarwa kaga sai kai ka jibinci lamarin duk in yi azumi guda sai ka ciyar da miskini guda haka ne ko me yasa ka jibinci lamarin saboda shi bai iya ba yace to kazalika haraka haraka abin da sha aikin hajji ma abin da sha aikin hajji ma wani ba zai ma wani ba sai in wani yana cikin laruran tsuha ko rashin lahiya misali babanka ne bai da lahiya sannan kuma bai yi aikin hajji ba yanzu kuma ga dama ta samu kuna makamancin wannan sai ka je ka mashi aikin hajji amma da sharaɗe zaman to ka fara ma kanka ta in kama kanka bana an yi so baɗi sai ka je ka mashi amma misali in ka je ba ka taɓa yin aikin hajji ba ka ce bari a biya mashi je ma wani aikin hajji a ina kan shi ne ma ya dawo sai dai ku sake biya mashi wani kuɗi kuma ya sake komawa to kaga ana an bada dama wani ya wakilci wannan tsohon ko wannan marar lahiyar saboda ba yi to kazalika azumin nan da mala yake bayani akai amma abin da sha ayyuka na ibada wanda aka saba na yau da gobe wani ba iya wakiltan wani akan su mala yake cewa kama aiwa kenan kamar yadda yut'imul waliyu majibincin lamarin mutum zai iya ciyar da amman game da mutumin da aftara fi ramadan ya ci abinci a cikin watan ramadan li uzrin saboda wani uzuri ya ce ammal muftiru أو المف... أيوة المفرط أما فأما المفطر دم متمن دكما يتش أبنتي من غير عذر باتاري دون عذر بأتكر رمضان أصلا بيد ون عذر أشرعنتي تراك فلا ينفعه آداء غيره لفرائد الله التي فرط فيها yanzu misali kawai kai ne Allah ke ya kasha azumi da gangan sai a ce wani bari wani ya ciyar da abinci saboda kambacinka a dama can da aka ce a ciyar akwai abin da ya sa a ciyar yanzu wannan sababin babu shi idan ka ci abinci a cikin ramadan to duk wani abin da wani zai yi a kanka wannan bai sabke maka laihin a wajen allah subhanahu wa ta'ala shi ne malaka ta fa'ambal mufarridu kaga mutumin da al-muftiru fa'ambal muftiru mutumin da ya ci abinci min ghairi uzrin ba tare da wani uzuri ba aslan yace fala yanfa'uhu bai amfanan shi ada'u ghairihi wai wani yazo ya mishi wannan azumin ko kuma wani yazo ya ciyar a kambacin azumin da bai yi ba yace ghairihi li fara'idillahi game da farillan da Allah ya dora akan ka tilas wanda kuma abin da ya hana kai allati farrada fiha wanda sakaki ne kai akan ta kawai Allah ba zai karba ba ko to kazalika azumin ramadana in mutun ya sha ya mutu ba za a rama mishi ba ba za a rama mishi abinda za a ciyarwa ne tunda wani abu ne wanda la matakila bai da iko akan yin shi malai ce wa kana huwal ma'amura wannan kuma shine abin da aka yi umarni biha a ciki yace ta ibtila'an wa imtihanan yace dunal wali kenan saboda bala'in da mutu ya shiga saboda jarrabawan da mutu ya shiga dunal wali kenan banda alwali majibincin lamarin shi da yake cikin harakai don haka fala tanfa'u tawbatu ahadin an ahadin ba wani wanda tuban wani zai mai amfani wala islamu anhu ko kuma wani ya musulunta a madadinka wala ada'u salati anhu ko kuma wani ya maka sallah wala ghayruha ko wani abu makamancin wannan min fara'idillahi na daga cikin farillan Allah allati farrata fiha hatta mata wanda mutun ne sakaki akai wanda ya kiyin su har ya mutu kaga za a biya mushi azumin adawal saboda yana karkashin zimma shi ne amma misali yayi sakaki bai yi sallah ba yayi sakaki bai bada zakka ba yayi sakaki bai aiki hajji ba yayi waye yayi waye to wani ba zai zo ba a yanzu ya ce ya mushi wannan aiki mun gane abin da malike ni kenan dai wannan bayani ne yake akan abin da ya shahi azumin da za a iya biya shine azumin adawal kawai banda azumin ramadan qultu mal albani yace nace wa qad zada ibn al-qayyim wannan bayani ibn al-qayyim ne dama yace ibn al-qayyim ya ma ƙara bayani akan wannan Allah ya rahama a gare shi yace hadhal bahas tawdihan ya ƙara yin wasu bayanai kamar haka yace wa tahqiqan sannan da kalelece abin da bibiyar shi ɗaya bayan ɗaya a ina yi wannan bayanin fi tahzibis sunan a cikin littafin tahzibus sunan mala yace fal yuraji' aw fal yuraji' wanda yake so ya koma ya karanta fa'innahu muhimmun mala ya ce iya da muhimmanci sosai kenan ƙarin bayani akan wannan matsala kenan al'aiti hal matsala cewar take kumshe da cewa a duk mutumin da ya mutu azumin da za a iya biya mushi shine azumin adawal azumin bakance in Allah ya mun kaza zan yi kaza amma in ban da shi wani azumin ramadana kenan ba za a biya mushi ba sai dai a ciyar kamar da hadisai suka gabata salisan abu na uku daga cikin abubuwan da za su amfani mutumin da ya mutu bayan mutuwa shi shine qada'u daini anhu a biya mishi bashi mutum ne ya mutu ana bin shi bashi to aka biya mishi wannan bashi wannan biyan bashi zai amfane shi malike cewa anan kuma kofa a sake take yace min ayi shakhsin daga kowa zai iya biya mishi waliyan kana aw ghayrahu ko ya zamanto majibincin lamarin shi ne wani misali baban shi ne ko wani shi ne ko ɗan shi ne ko wane ne shi ko ya zamanto makusantan shi ne na jini au gairahu ko kuma wasu ma wanda ba shi ba haka wani haka kawai yana iya biya mushi kuma abin ya amfane shi malik ta wafihi ahadithul kathira hadisai da yawa akan haka sun zo ya malik ce sabaqa dhikru dhikrul kathir minha fi mas'alati sabi'a ashar yace da yawa daga cikin hadisan bayani a kansu ya riga ya gabata a matsala ta goma sha bakwai da ta wuce a baya wanda mun gansu kuma wanda mazalla ya zo zai yi sallah ya tambaya akwai bashi aka ce akwai bashi mazalla ya baya aka ce a wani ya ɗauki yaunin zai biya wannan bashi akwai irin haka da yawa kenan mutumin da ya mutu daga cikin abin da za su iya amfana shi akwai bashin da za a biya mushi ko ƴan uwan shi ko ma wani wanda yake bare ya biya mushi kenan wannan abin zai mushi amfani sannan kuma ya daga cikin abin da ya kamata a kula da su a ba su mahimmanci duk mutumin in ya mutu ku bibi abin ku tabbatar da cewa lalle bashin da ake bin shi shi muhimmanci bashin da ake bin shi ku tabbatar da gurgunan hali kun kun biya mushi ko da abin da ya bari zai kare kaf magada su tashi a hannu rabbana eh kowa je ne ba a biya mushi wannan ba wannan rabi'an abu na hudu da zai amfani mutum bayan mutuwa ma ya fa'aluhu waladus salihu min al'amali salihah abinda da nagari zai aikata daga cikin ayyuka managarta duk wani aikin alheri da da zai yi mahaifin shi iya da kamar shi akai wannan mahaifin nashi koda bayan ya bar duniya shi yasa ake jan hankali mutum yayi tarbiya yayi tarbiya yayi tarbiya duk alherin da yaron zai zai aikata to kai ariba kake kuma ake jan hankali ka aihi da yawa ka aihi da yawa kuma ka ba su tarbiya ha mala kai a riba kake kawai sosai malikin ta fa inna liwalidaihi lalle mahaifan shi da mammad da baban gaba daya mithla ajarihi suna da kwatankwacin ladan da ya samu duk sandar da ya samu lada 100 amma su lada 100 malice dura an yan kusa min ajarihi shai ba tare da an rage wani abu ba a cikin ladan shi shi ɗan za a ba uwar za a ba uban ba tare da an rage na shi asalin wanda ya aikin ba yaran me yasa li'annal walada min sa'ayihi ma wa kasbihi ma saboda ɗa na gari iya daga cikin sa'ayihi ma bi mana abinda kai kawon uwayen ƙoƙarin da suka yi shine sa'ayinsu kenan su suka shi uban yayi abin da ya samu sadaki ya kai balize yayi wane ne aka zo aka kama gida ko haya ko aka samu inda aka zauna ake hidimar sahi hidimar marece aka ba su tarbiyya makaranta wane ne kaza kaza kaza kaza kaga wannan sa'ayi ne sa'ayin shi ne kai kawon shi da kokarin shi Allah ya taimaka mishi yana suka samu tarbiyya to a dalilin haka Allah ba zai bar shi ba hannu rabbana da aka haushe yake cewa kenan duk abin da yaran za su yi na alheri to shi ma yana ciki wa kasbihima haka kuma abin da su uwaye ne suka tsururu tamma kansu imana suka ma kansu da kansu tanadi ya ɗauki lokaci shi ya zauna ake karantar da su ko ya ɗauki dukiyar shi ya bara su ta makaranta ake karantar da su yana bibiyan abin sau da ƙafa kaga wannan kasab ne imana abinda abinda shine ya saman ma kanshi to a dalilin wannan hidimar da mahaifa za su yi duk abin da yaro zai yi suna da kamar shunan lada ko da bayan sun bar duniya malice wallahu azza wa jalla ya kulu allah mai girma da buwa yana cewa wa an laisa kuma ku sani cewa laisa lil insani dan adam bayyana komi na aikin lada illa ma sa'a sai abin da ya kai ya kawo a kanshi to wannan aiki kuma dan shi ne ya sallah dan shi ne ya kiyamul layl ya karatun qur'ani ya kaza ya kaza to anan malaki ta dalilin shi akan wannan magana kaga abin Allah ya ce allaysa lil insani wa allaysa lil insani illa ma sa'a abinda ka aikata kawai shi naka to ya za danka kuma yayi aiki kuma a dauko lada a baka shi ma dan a bashi wannan kuma fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yake cewa inna atyaba ma akala ar-rajul mafi tsarkin abinda dan adam zai doka ko mafi kyawun abinda mutum zai doka ya ci yace min kasabihi ya zamanto daga cikin wahalarka abinda kai ne ka tsururce shi ka kai ka kawo ka same shi sannan mazala yake cewa inna waladahu min kasabihi danka iya daga cikin abin da yake wahalarka ce kenan kaga duk abin da zai aikata zai komo zuwa wa zuwa gare ka shi a bashi kai ma a baka shi a bashi kai ma a baka malice wannan hadisi akhrajahu abu dawud wa nasa'i wa tirmidhi wa وحسنه يكتا والدارمي وابن ماجه والحاكم والطيالسي وأحمد وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو خطأ من وجوه لا يتسع المجال لبيانها مالك وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر مالك وانا حديث حديث إن يازو أكن شرط الشيخين بخاري دا مسلم إمام الذهبي ما ياسا حنو أكن حكا يا يردا مالك أمانه كسكوليني kuskure ne ya ce kuma babu lokacin da za a maka bayanin haka amma dai shi hadisa a karan kashi akwai inda zai samu gindin zama iya da shahid daga hadisa abdullahi ibn amr wanda allazi rawahu abu dawud wa ibn majah wa ahmad bi sanadin hasanin da sanadi wanda yake ingantacce ko kuma sanadi mai kyawu malai cewa yu'ayyidu ma dallat alaihi al-ayatu wal hadith kuma yana karfafan abinda ayat ta nuni akai da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ahadisu wasu hadisai khassa wanda suke keɓantattu waradat wanda sun zo sun yi bayani fintifa'il walidi bi ma'ana amfanuwan da mahaifi zai iya samu bi amali waladihi salih da aikin ɗan shi nagari da yayi duk ɗa nagari idan ya aikata wani aiki nagari to mahaifin shi sai ya samu kamasho sai ya samu lada a kai ka sadaka ka ɗan ɗan kai sadakan miliyan ɗaya an baka ladan sadakan miliyan ɗaya shi yasa aihuwa ba ƙaramin alheri ba ne ba idan aka kyautata tarbiyyar yara alheri ne wanda baya yankewa wasu yami haka kuma da aladan azumi in yi azumci ramadanu goma sha biyar ishirin a bayanka to kai ma wannan ladan ramadan yana iska ko da kana cikin kabarinka wal itqi haka in ɗanka ya yantar da bayi dubu aka ba shi lada miliyar ɗaya kai ma mahaifin za a baka lada miliyar ɗaya malice wani hauhi da makamance shi wa hiya hadhihi malai ce ga dalilan da suke nuni akan cewa duk dan aikin da ɗa na gari yayi to mahaifin shi sai ya amfana da wannan aikin hadisi na farko da yake nuni akan haka an Aisha ta radiyallahu anha daga Aisha ummul mu'minin Allah kare da gare take cewa anna rajulan lalle wani mutum kala ya ce yace inna ummi lalle mahaifiyata uftulia uftulitat mahaifiyata ta mutu ba zata shi da uftulitar wana ta mutu kwatsam nafsuha kenan ranta ya huta ba tare da wannan ba walam tusi ba ta ma yi wasiya ba irin wannan mutuwan na ba zata kawai sai wannan mutumin yake cewa wa azunnuha law takallamat yace ina tsammani ina kyautu tsammani sanin da na mata inda za ta yi wasiya za ta yi magana yake cewa lauta kallamat tasaddaqat da za ta nema a mata sadaka mana a ba da wani kaso a cikin dukiyarta na a matsayin wasiya sai yake tambayan manzan Allah fa hallaha ajrun shin tana da lada in tasaddaqtu anha idan na ba da sadaka a sababin mahaifiyata na ɗauki misali jika 200 300 ko 100 ko na makamancin wannan na ba da a matsayin sadaka Allah kai ladan ga mahaifiyata in tasaddaqtu anha wali ajrun kuma ni ma ina lada qala na'am manzo Allah yake cewa kana da lada fatasaddaq anha kama mahaifiyarka sadaka kai zaka samu ita za ta samu riba goma da goma ta mm bayani yana nan a shimfiɗe duka malar sai da taɓo ɓangarorin gaba ɗaya duka za su zo insha Allah amma kuma ana abin da za mu kiyaye shi wannan wanda yake tambayan a matsayin waye ke ga ta mutum nan da shi kuma ɗanka duk abin da zai yi ko da niyan da kai ko da niyan babu kai a ciki kake shi automatiki ne mana kawai in dai ba da sadaka ko ya aiki alheri kawai kana ciki malaci akhrajahu al-bukhari wa muslim wa malik fil muwatta wa abu dawud wa an-nasa'i wa ibn majah wal baihaqi wa ahmad والسياق للبخاري في إحدى روايتيه والزيارة الأخيرة له والزيارة الأخرى وكتا والزيارة الأخرى الأخيرة له في الرواية الأخرى وابن ماجه وله الزيارة الثانية ولمسلم الأولى hadisi na biyu da take cikin hadisan da suke nuni akan cewa duk aikin da da na gari yayi uwaye suna da kamasho an ibn abbas radiyallahu anhuma qala anhu hadisi abdullahi dan abbas Allah kada da gare shi yake cewa anna sa'ad ibn ubada sa'ad ibn ubada ya ce aha aha bani sa'ida ɗan uwan banu sa'ida wannan sa'ad ibn ubada tuwuffiyat ummuhu mahaifiyar shi ta rasu wa huwa ga'ibun an hashi kuma bayana faƙala sai ke cewa shi sa'ad ya rasulallah ya ma'aikin Allah inna ummi tuwuffiyat mahaifiyata ta rasu wa ana ga'ibun anha ni kuma bana nan bana wajenta lokacin da ta rasu fa hal yanfa'uha in tasaddaqtu bi shay'in anha shin zai amfane ta in nayi sadaka da wani abu na bada Allah kai ladan ga mahaifiyata qala na'am mazalla yace kwarai da gaske qala mazalla ya kara mishi da cewa fa inni ushhiduka yake sai sa'ad yake cewa qala fa inni ushhiduka mazalla ka zama shaida anna ha'ital mihraf cewa lalle wancan gona ko kuma wancan katanga na al-mikhraf al-mikhraf yake cewa a can ƙasa summiya lidhalika ay al-mikhraf yani al-musmir waccan garkar ta waje kaza mai diyan marmari da yawa maki Allah ka zama shaida sadaqatun alaiha na bada shi sadaka Allah ba ta ladan manzalla ka zama shaida kaga anan dana gari ne yayi mi ya yi sadaka ga mahaifiyar shi ko aka tabbatar da ladan zai kai zuwa gare ta malaka akhrajahu al-bukhari wa abu dawud wa an-nasa'i wa tirmidhi wa al-baihaqi wa ahmad wa siyaq lahu dalili na uku daga cikin dalilan da suke nuna cewa da na gari in aikata aiki to aikin zai kai zuwa ga mahaifan shi ko bayan sun bar duniya hadisin abu hurairah Allah kare da gare shi yace anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam inna abi mata manzala babana ya rasu wa tara kamalan ya bar dukiya da yawa walam yusi bai wasiya ba fa hal yukaffir anhu shin yana zai yaye mishi ya kankare mishi zunuban shi an atasaddaqa anhu akan in mishi sadaka da wannan dukiya ko wani kaso daga ciki qala na'am manzala ya ce kware da gaske kaga wannan madalili ne malik akhrajahu muslimun wan nasa'i wa ibn majah wal baihaqi wa ahmad ar-rabi'u dalili na hudu hadisin abdullahi dan amr yake ce annal as ibn wa'il as-sahmi ausa as al-as ibn wa'il kahuri ne as-sahmi ausa yayi wasici an yu'taqa anhu mi'atu raqaba in ya mutu a yantar da bawa 100 Allah ba shi ladan yantarwa shi kuma kahuri ne fa'a'taka ibnuhu hishamun 50 raqabatan kamar ka tare ɗiyanka ko da baka bari baka ce to in na mutu a yi kaza yanzu iya da yara ɗaya daga cikin ɗiyan shi shine hisham shi hisham ibn al-as sai ya yantar da bayi hamsin saura nawa saura hamsin wa arada ibnuhu amrun shi ma amur dan shi kenan sai ya so ya an yu'tiqa anhu al 50 al baqiya ya yantar da hamsin inda suka rage akai amma shi bai yantar ba har sai da yaje tambaya qala yake ta hatta as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace eh zan yantar amma sai na tambaye manzo Allah ya auye yake ciki tunda babansu kahuri ne su kuma musulmai ne fa'atan nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala sai zo wajen manzo sai yake cewa ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna abi ausa mahaifina yayi wasicin an yu'taqa anhu a yantar mishi mi'ata raqaba a yantar mishi da bayi 100 wa inna hishaman kuma hisham a'taqa anhu 50 ya ya yantar da guda 50 wa baqiyat alaihi 50 yanzu saura guda 50 suka yi saura wanda ba yantar ba yace afa u'tiqu anhu shin zai iya yantar mushi da wannan hamsin inda suka rage faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzala ke cewa innahu law kana musliman yace inda musulmi ne yace fa a'taqtahum da sai ka sai ka yantar mushi aw tasaddaqtum anhu aw fa a'taqtum aw tasaddaqtum anhu inda musulmi ne fa a'taqtum sai kuka yantar mushi da bayi aw tasaddaqtum anhu ko kuma kuka bada sadaka Allah ya kai ladan zuwa ga mahaifinmu aw hajajtum anhu ko kuka mushi aikin haji balagahu zalika wannan abin zai isa zuwa gare shi inda musulmi ne wa fi riwayatin a wata riwaya law kana inda falau kana aqarra bit tauhid manzo Allah yace kai inda ma a ce ya tabbatar da kalmar la ilaha illallah kalma ta dayanta Allah a fasumta wata saddakta anhu na fa'ahu zalika sai kai mashi azumi na addawal wata saddakta anhu kuma kai sadaka Allah kai mashi ladan na fa'ahu zalika wannan zai amfane shi sai dai kash ya mutu yana ne ka hudu kenan don in ka ‘yantar mashi da bayi hamsin ma kawai asarar dukiya ne saboda ka hudu ne amma inda musulmi ne fa da ya amfane shi shi ne abinda manzala ya haɗe mushi ya ce malaci a kharajahu abu dawud fi akhiril wasaya wal bayhaqi wa siyaqu lahu wa ahmad wal riwayatul ukhra lahu wa isnaduhum hasanun hadisi ne mai kyau qala shawkani fi nailil awtar imamu shawkani yake faɗa a cikin littafin shi nailil awtar yace wa ahadisul babi yace hadisan da suka zo akan wannan bayani wani bayani aiwa amfanan mamaci ga aikin da ɗan shi zai mushi saboda shi ma ɗan wani kaso ne na aikin alherin mahaifin imamu shauka ne ke ce hadisan da suka zo akan wannan bayanin ta dullu suna nuni ala annas sadaqata cewa sadaka minal waladi daga ɗa talhaqul walidaini tana haɗuwa zuwa ga mahaifa duk ɗan da yayi sadaka to mahaifan shi suna da ladan sadakan da yayi ko suna rayu ko ba sa rayu ba da motihima bayan mutuwarsu mala ce biduni wasiyyatin minhuma ko da ba su yi wasici akan haka wa yasilu ilaihim ilaihima thawabuha sannan kuma zai isa zuwa gare su ladan sadakan da aka yi mala ce fa yukhassasu sai waɗannan hadisan sai a keɓance su bi hadhihi ahadis da waɗannan hadisai umumi qawlihi ta'ala gamammar magana da Allah yayi cewa wa allaysa lil insani illa ma sa'a ba fa abin da zai samu ɗan adam sai abin da ya tsururtar makan shi kenan wannan aya kaga ta zo mutumi amma ta zama akan kowa da kowa to amma waɗannan hadisai suka keɓance bandawa banda ɗanka banda ɗanka to wanda ba ɗanka ba ha yawa bayanin zai zo a gaba malice walakin sai dai laisa fi a hadisil babi a cikin waɗannan hadisan da suka yi bayani kaf babu illa luhuqu illa yake ta illa luhuqul as-sadaqati min al-waladi sai dai haduwan sadaka da da kawai banda wani wanda ba shi ba eh banda wani wanda ba shi ba yake ta wa qad thabata kuma ya tabbata anna waladal insani min sa'ihi cewa ɗanka iya daga cikin ayyukanka na alheri da kai da haka duk abin da ya aikata kana me kada kamashu na alheri akai man dalla ala shay'in ka fa'ilihi anna walad al-insani min sa'ihi malaje fala hajata daka babu wata bukatuwa ila da'wat takhsis zuwa ga magana batu na kebancewa kenan kebance wasu abubuwa wanda ba bada ba yace wa amma min ghairi al-waladi to amma wanda ya maka sadaka nan sai zama to ba danka bane ba malaje fa zahiru magana wanda take a hili min al-umumiyat al-qur'aniyya game da game wanda lafazin ƙur'ani ya yi cewa wa allai salil insani illa ma sa'a kaga gaban mun magana ce ko min al'umumiyyatil qur'aniyya annahu la yasiru sawabuhu illa mayyit cewa ladan ba zai isa zuwa ga mamacin ba in dai ba dan shi bane ya mishi wannan sadaka muna jin magana da ke ko saboda Allah ya ce wa allai salil insani illa ma sa'a sai aka ce wa anna waladahu min sa'ayihi amma ghairu waladihi laysa min sa'ayihi kenan wanda ba dan shi ba kenan bai daga cikin abin da aikin shi kenan ka dame sadaka ba ta isa zuwa gare shi ba abinda imamu shaukani yake hudi a cikin littafin shi nailul awdar kenan yace la la yasilu sawabuhu ila almayyit yace fayufaqu aywa fayuqafu fayuqafu alaiha ya ce abin da ke kan ku masu imani sai ku tsaya akan abin da yake dalili ya tabbata kina magan dala 20-20 mace ba in ku ga dala 20-20 in ku hada waje guda sai a kai a ba ma iyali ba ku sake rawa makan ku ba eh in kuka hada hada mai kyau ne a taimaka mutanen da suke sun rasa iyalinsu manzala ya yi magana ko ana ma makaranta da isna'u li ali ja'far li ta'am a ku musu abinci ku ba su saboda abin da zai shagaltar da su ya zo kenan kuka hada abin da kuka hada sai ku ba ma iyalin shi su ci gaba da jerin waɗannan abubuwa tun kafin kuma su san idan za su samu wata wata kafa ta daban amma ba zaman to ba yana mutuwa ya mutu kuma wani yauni sabu hallau ya zo ya lafa sai ku zo ku taru kowa mai ƙi ƙafa eh a in za a dafa abinci ka a sa da ni yana haɗe matar shi yanzu ya samu inda zai cito ka gane rashin tausayi ne kenan in sadaka ma za a yi ba a haɗa ka ba kana so taimaka musu ko kuma yaran da suka bari ku yi ƙoƙari ku ɗauki ɗawainiyar karatunsu kayan tsallansu ragon layinsu abin da za su ci a wane ne da sauransu duka waɗannan abubuwa ne ba su wallahi in aka baka wasu labaran abubuwan suke faruwa a garin nan akan marayu wallah idan ka sai zubar da hawaye sannan ko ba mu sani ba me yasa saboda ba mu nema mu sani ba kawai duk wanda ya mutu aka je aka binne shi aka dawo aka dan jajanta kwana kawai shikenan wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim falyattaqullaha kama wannan wani Allah sai sai dora wani imani aka dole to da ka dai dashi da abin da zai isa malai ce fa yuqaf fayuqafu fayuqaf alaiha sai a tsaya akan waɗannan dalilai hatta ya'ti dalilun sai an nemo wani dalili yaqtadi takhsisaha wanda yake nuni akan kebance shi mutumin da aka ce shi ma yana iya yin wannan sadakar kai asudi to ka tsaya sai kenan dalilin da yake nuni akan lalle ana iya kebance banda wani banda wani kenan babu dalilin da yazo yace wani wanda ba ɗa ba iya da wannan alfarmar malaci sai an nemo dalili kenan shi dai zuma la'ana ya bar abin a saki kenan in ka ce za a iya ka dalili shi kenan ƙultu mala albani yake cewa na ce to mu karanta shi da sai mu kai zuwa ga bayanan da malam zai a gaba mala albani yake cewa hada wannan bayanin da imamu shaukani a cikin nilul awdar huwa alhaq ita ce magana ta gaskiya allazi yaqtadihi alqawaid alilmiya wanda ka'idodi na ilimi suka kumsa ba mun gada ba ko an jama'a nayi yace annal ayata cewa ayan nan wa allaysa insani illa ma sa'a ala umumiha tana nan akan cewa lalle dan adam ba abin da zai samu na wani alherin da zai isa zuwa gare shi bayan ya bar duniya sai abin da ya gabatar ya ce wa annan thawabin sadaka ladan sadaka kuma wa gairiha da makamantansu yasiru minal waladi ilal walidi yana isa daga ɗa zuwa mahaifin shi da ya rasu kuma mahaifin shi da ta rasu shi in yayi za a ba su ladan hatta da karatun qur'ani a kira wasu a zo a ce sarki ma wani qur'ani ya mutu ko su mushi fida'u kansa suka karanta ma in suka istighfari kansu suka ma kuma ka dauki kudin ka ka ba su tunda lafazin suke cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ina neman gafarar Allah ina neman gafarar Allah to shi kalma magafara ko astaghfirullah astaghfirullah zaka ce yana neman gafarar Allah wa aina wanda shi in ya karanta qur'ani kuma ladan da za a bada shi za a ba ma shi wanda ya karanta qur'ani ma kaga shi ya tashi da riba goma da goma tara ya karanta wa kanshi qur'ani ya samu ladan ya karanta wa kanshi istighfar in yayi don Allah ya samu lada kuma ka ɗauki kuɗin kan dauka bashi har kun yi jingara shi ko kun yi ciniki a maka fidawo eh ko halala ake ja malaka ta wa ghairiha yasiru min alwaladi ila alwalidi da kawo daga ɗani zuwa ga mahaifin shi ko mahaifiyar shi me yasa li'annahu saboda yanda al'amarin yake malaka cewa min sa'ayihi ai da yana daga cikin aikin da shi uban yayi ko kuma mahaifiyar ta yi da haka duk abin da dan zai aikata bayan mutuwarsu wannan abin zai isa zuwa gare su bi khilafi ghairi yake cewa bi khilafi bi khilafi ghairil waladi sabani wani wanda ba da ba lakin malace sai dai qad naqala an-nawawi al-imam an-nawawi ya ciro yayi wata magana to latuju anan magana take eh ga maganar da su ɗan bid'a suke samun mafaka akan shi ne ke cewa lakin sai dai qad naqala an-nawawi wa ghayruhu da wani daga cikin wanda ba imam an-nawawi ba sun naqalto al-ijma' suka ce ai an yi ijma'i ala anna sadaqata cewa sadaka da za a ma mutumin da ya mutu taqa'u anil mayyiti za ta samu mutumin da ya mutu wa yasilu sawabuha ladan zai iske shi haka za qalu haka suka ce al mayyitu mamaci kawai suka ce ba su kayyade shi da ɗaba da wanda ba ɗaba. ba malace fa adlaqu wai suka saki magana haka nan walam yuqayyiduhu bil walidi ba su kayyade shi da cewa ba a wanda mahaifin shi ne yayi in yi abin zai kai zuwa ga mahaifin shi malice fa'in saha hazal ijma in wannan ijma'in da imamun nawaye bayanin cewa an yi ya tabbata ai kana mukhassisan lil umumiyyati allati ashara ilaiha shaukani da zai zamanto ya keɓanci kuma wannan haɗakar maganar da imamu shaukani na cewa banda ɗan shi ba wanda zai huta haka imamun shaukani a cikin nilo a ya ce in kuma ka ce wani wanda ba ɗa ba yana iya yin wannan aikin ladan kuma ya kai zuwa ga mahaifi ka zo wanda dalili shi kuma imamun nawawi anan ya ce an yi ijma'i za mu ji anan abin da mawal albani zai hudu a kai ya ce kaga kenan wannan umumin da da ya zama to keɓance ga umumin da shi imamu shaukani ya kai ya ce fi ma ya ta'allaku bi sadaka cikin abin da yake da alaka da sadaka ya ce waya zallu waya zallu ma adaha dakhilan fil umumi kuma sannan idan ka ce wannan magana aka je duk abin da aka ma mutumin da ya mutu zai isa zuwa gare shi kenan komai zai iya shiga ciki ya zallu ma adaha zai kasance abin da ba sadaka ba ma dahilan shi ma zai samu kofa ya shigo fil umumi a cikin wannan ta aka yi duk abin da aka yi kenan da sadaka da wane ne komai zai iya mi komai zai iya shiga ciki mal albani ka ce ka siyam kamar azumi a ce kawai wani ya mutu a ce ga can wanda ga ina ne kawai ya ce bare azumi saboda Allah kai ma wani lana wa qira'atul qur'ani ko kuma karatun qur'ani wanda shine suke fi dawo saboda suna ga ladan zai iya kaiwa zuwa gare shi wa nahawihi ma da makamantan su min al ibadatin daga cikin bauta duka za iya kenan kowa ma kuma zai iya yi akan maganar da shi imamu nawawi yace an hakaito ijma'i akai malai ce walakinnani fi shakkin kabirin fi sihhatil ijma'i al madhkuri malai ce ina da shakka mai girma ba shakka irin da ka sani ba shakka ta bayan an yi karatu mana ya yi karatun da shi yake cewa iya da shakka mai girma a kan ingancin ijma'in da wannan imamun nauyi magana a kan shi a ina samu na ijma'in misa malin shakka malin cewa zalika ne amurai ne saboda abubuwa guda ka duba malin ilimi ba kawai ta da a ni wannan bayan raba kawai girgiza kai gaba a in ka ce baka raba dole ka yi bayani in ka ce kayar kuma dole ka yi bayani malin ce saboda al'amura guda biyu al'amari na farko da al'amari na biyu wanda za su zo a nan gaba insha Allah kenan sai a karatun sati mai zuwa yadda muna ana magana akan abin da ya shahi daga cikin ababen da mamaci zai iya amfana da su kenan na farko akwai addu'a wadda kowa an yi mishi wannan babu wani babu wani kaidi akai sannan kuma bayan shi akwai azumi da za a iya biya mishi amma azumin bakance sannan na uku abin da ya shahi biya mishi bashi sannan na hudu addu'ar dan shi da ayyuka na alheri da ɗan shi zai riƙa yi wannan za su kai zuwa gare shi kenan wannan gaba ta hudu kuma akan ta muke insha Allah ta'ala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله